الله ولي صالح والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba ashirin da takwas ga watan rajab shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba muna cikin babu salati alal jinaza inda muke wato karanta littafin a hakamun jana'iz a duk ƙarshen duk ƙarshen wata yau za mu tashi darasi na talatin da shida shafi na ɗari da saba'in da biyar muna roƙon ɗari da sittin da biyar ko muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya agaza mana za mu tashi inda malai yake cewa wala ta jizu salatu ko gaba ta ko matsala ta 86 wala tajuzu salatu ala jinaza ila awqati salata baya halata ayi sallah akan alal jinazati akan gawa akan waɗannan lokutan waɗanda suke masu zuwa allati ta'arumu salatu fiha waɗanda sallah take haramta a cikin su illa li daruratin in ba da wata larura ba lokutan nan guda uku wanda wato aka hana yin sallah a ciki ba a so kuma a sallaci gawa a wannan lokacin shi ma in ba wata larura ce ta kama babba ba ya hadisi Uqba bin Amir saboda hadisin Uqba dan Amir radiyallahu anhu kan Allah ya kara masa yadda yake talasu ta'atin lokuta guda uku كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن annabi kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya hana mu yin sallah a cikin su aw an naqbira fihinna mautana ko kuma mu binne mamatan mu a wannan lokacin kar ai sallah kuma kar a binne mamatan na farko hina tadlu ash-shamsu bazigatan lokacin da rana ta danno kanta kai tsaye ta danno kanta wannan lokaci ne na farko da an hana a yi sallah ta nafila sannan an hana yin sallah gawa hatta san tafi a haske rana ta daga dai kenan wa hina yaqumu qa'imu zahira hatta tamila shamsu da lokacin da wato mutum zai miƙe ya zamto ko kuma kace da lokacin da rana take cikin garjinta ta tsaya tsakiyar sama lokacin da rana ta tsaya tsakiyar sama in mutum ya miƙe ba zai ga inuwarsa ba a cikin ta to wannan lokacin shi ma hatta ta mila shamsa sai rana ta karkata ta yi zawali ken da zarar rana ta yi zawali to ya halatta a yi sallah a wannan lokacin kuma a sallaci gawa na biyu kenan na uku wa ina tabayyafu shamsu lil gurubi lokacin da rana ta tafi don ta faɗi a ta ta gruba a sai ta faɗi wayannan lokutan gaba ɗaya da aka yi magana a kansu in ka kalla za ka ga suna akwai hikimomi da yawa da musulunci ya sa ya hana a yi sallah kuma a yi wa gawa sallah wanda ya je Legas ko zai gan ka je bis din nan za ka ga wannan masu fararen kaya masu tafiya ba takalmi da rigunan dogwaye za ka sha mamaki ka san idan rana ta zo faduwa in kana gefen bi sai ka kamar rana a kan ruwan teku a lokacin za ka yanzu a wani gefe sun yi dandazo suna bauta mata na wane ne olimbo olimbo olimbo jojo ne za a gaba ta kan yi a kafar ina ganin su lokacin da na gansu na je tare karatu da kare annabi ya yi gaskiya wallahi sun dukufa ba sa ji ba sa gani kawai bauta suke to kaga ɗaya daga cikin irin kai hikimomin da ka gani kenan wanda dama ka'ida ko ka san hikima ko baka sani ba kawai so ake kai ka bu umarnin annabi ko hannunsa to kaji abin da yake annabi alaihi salatu wasalam ya hana a daidai wannan lokutan to shi ne yake cewa um, أخرجه مسلم وأبو عوانة في سيره وأبو داود والنسائي والترمذي وسهاه وابن وابن ماجه والبيهقي والليالي وأحمد من طريق علي بن رباح عنه وزاد البيهقي قال يتي قلت لعقبة نافع عقبة أريد فن بالليل to za a iya binne mutum da dare ana binne mutum da dare kala na abu yake kwarai kuwa me ya ciki binne mutum da dare kaddu dina abubakar gillai yake sai da abubakar da dare aka binne kawai ana yi ne wanda da su a kasar kasa irin tamu wataƙila suna koyi da wannan hadisi shi za mutum ya mutu bayan la'asar sai gobe sannan kuma da rashin kyan maybe hanyar akwai ƙayoyi akwai kwalabe akwai kaza akwai kaza wayan abubuwan ana jin tsoron su wani abu ne ko kuma a mutum ya mutu ba a gama kiliyaran a asibiti ba kun san matsalar idan mutum ya mutu a asibiti in bai yi da gaske ba to wajen kiliyaran ma zai zama aiki kuma ba za ka ɗau gawa ba sai ka gama dole ba a fita da gawa sai ka nuna musu cewa ka gama da asibiti domin wasu sun samu irin wannan matsala ba yadda za a yi maybe ba a yi balansin kuɗi ba tun da kuka shiga kun sa dubu hamsin yanzu an gawa kuma kuɗi ya gawa dubu ɗari da saba'in sai kun nemo dubu ɗari da ashirin Wala ba za ku ɗau gawa ba sai kun nemo ta shi sa idan mutum a asibiti ya mutu ko yawanci ma ka ce karfe kaza za a yi sallah ko wani lokacin kawai faɗa kai sai dai already kun gama kiliyar to shi za a ga wasu ya fi shiru sai a yi cewa shi za a kawo shi ba ku san matsalar da suke ciki ba su to akwai wannan matsalolin gaskiya ana fa amma a gida ne aka ce wani za a jira daga Abuja ko Lagos to wani wani abu ne daban sai wani yaro dan shi zai siyo Kano ji zai kawo Kano ji kai ya siyo shinkafa yar gwamnati koda koda zai daɗe a gurin ba kai ne makabarta ba wanda shi mamacin baya so sauri asiri a bil jinaza ko aka annabi ku yi sauri ku kai gawa bil jinaza au bil jinaza to kaga wannan shine to sai ya ga mana yake cewa a yana wakar ma da dare aka binne wai sinadu da ayyun idan hanyar ba da matsala da kuma kuma an haɗa kabarin nan sai aka yi kawai sai dai idan ana jin tsoron mutane bai sani ba ba mutane ba fa mutanen da za a yi a wato talla da su ba haka nake nufi ba a ko wanda za su yi sallah babu duk ba sani ba makota ma ba su sani ba to nan daban sai ga alhadi bi umumihi yashmalu salatu ala aljanaza ka ji ko hadisin ka dauke shi da gamewarsa gaba daya yana dauke da har sallah kan gawa ta shiga ka san akwai iskali wasu na cewa sallar gawa ba sallah ba ce addu'a ce a malaman fito wasu kuma ce sallah ce wa huwa allazi fahimahu sahaba haka sahabbai suka fahimta ka duba al-musannaf na ibn abi shayba ko na abdul razzaq ka sha karatu ka ji fahimtar malamai a kai farawa malik bin muwatta imam malik ya yi ruwaya a cikin muwatta dinsa mujalladi na din jabi na ɗari biyu da ashirin da takwas wa min tariqi al bayhaqi an muhammad bin abi harmala me faru sai ce anna zainab binta abi salama zainab ne abu salama tuwfiyat kun gane ta wannan agular wanda karatunmu na jiya da hadisin mu habiba take cewa annabi a auri kanwata kun gane ku to wace magana kan da yake cewa yake cewa sai muke akai aure zan yi yace ai na san ba za ka zauna kai kadai ba ba san ba ni kadai zan zauna a gidan nan kuma na ji labarin ai kana san kanwar yar gidan wanci sai ta faɗi kifiyarta ana san yar ummu salaba sai annabi alaihi salatu wasallam yake yake to ai ko da ba na auren mahaifiyarta bai halatta na aure ta ba dan ni baban ta ne yake da Abu Salama babanta da ni duk suwar ba ta shayar da mu zance ya kare ni ke nan magana ka gani wai rigima irin ta wajen to take auro kanwarta amma za a auro kanwar wani shi ta faɗa kanwarta yanzu take zuwa auro saboda ta ji rana son ba ne mutum to wannan ita ce wanda nake muku annabi da yi mata addu'a ya shafa fuskarta sai ta shekara saba'in da wani abu fuskarta irin ta budurwa ba ta sha kule ba saboda albarka addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine a tuwafiyat wa tariqul amirul madina a lokacin tariq shine amirul madina fautiya bi jinazati ha ba'da salati subhi ta kawo gawo zainab bayan sallah asuba fa wudi'at bil baqiya aka ajiye ta a gefen baqiya wani kofar da take yamma da masallaci annabi alaihi salatu wasalam wajen baki a nan ake ajiye gawa yanzu ne zaka ga amma wannan guri shine nan zamanin annabi nan ake ajiye gawa an kawo kofar da take kallon wato makabartar baki a ba a nan gurin take ajiye gawa to sai ce wa kana dariqun yugallisu bis-subh shi fa dariq ya kasance yana yin taglisi da sallah zuwa abin nufi da taglisi shi lokacin da ake da shotaɗi da ragowar dare da alfijir ya kullu baya ɗaukar dogon lokaci yake sallah zuwa al'istirar kuma shi ne wato mutum ya yi da ragowar hasken rana abu haske kai hasken gari gari ya fara ta mutum ya yi sallarsa a lokacin ya kamar yanzu ai za ku ga ana da lunga na ko sai ya zanto in ba ke sallar da wuri ba za a ga gari ya yi ta ana wucewa daga masallaci gari ya to shi ne ya tsira to kuma duk kowane ne amma sai ake liman ya zama fasihi da fiƙu lokacin da wacce ya iji mutane ke sallah da wuri kawai domin a lunga na wacce ya iji kunyi an fahimta amma lokacin da ake da shota ne kuma am wato shota ne kuma to kamata yi kaɗan tura eh saboda an gaji batun bai shi mutane wannan shi yana cikin fiƙihul imama to shi ne kaga kowane zarfin zaman da maka ka san yaya ko zaman da ka san yaya za ka mu'amalanci mutane haka annabi ya yi aliman idan ya tashi ya ga duk mutane sun gaji a yanayi sai ya ja gajeriyar tura ya ga an gaji ko ya ɗauko gurin da zai dan ba ku labarin da zai ba ku nishaɗi haka duk limamai suna da wannan karatu ne dan shawi yana da littafi a kan liman ne bai kyau kuma to irin wayannan suna taimaka a gaskiya mutum ya fahimci ya zai iya jan kamar direban ya yi ta ga mutum ya zo hawa mota zai ga yana so ya samu direban da zai kai shi lafiya da to haka shi ma liman ba direban ne in ka ga direban bai iya mota ba za ka ga bakan kamfi da cewa kawo motar sa to kokari za ka ka koya kai a matsayin ka na liman sai ka koya to wannan shi ne to kaga tsarin yana yin sallah bi subuhi yugallisu bi subh shi da duhun dare da ko duhun dare ke sallah asuba kare kuna abi harmala ibnu abi harmala yace fa samitu abdullahi bin umar sai da abdullahi da umar ya kuli li ahliha yana cewa iyalan Zainab din imma an ci sallu ala janazati kum al'ana wa imma an tatrukuha hatta tarkaji ashkum yace ina ba ku shawara ko dai ku yi wannan gawa sallah yanzu a yanzu nan ko ku bar ta hajira na da daga domin aka bar wannan lokacin rana ta fara kokarin fitowa kuma yace za a yi sallah shi abin da ibnu umar yake fara an fahimta da kyau ko ko dai ku bari yanzu kamar yadda ake a Madina Makka da Madina as-salatu ala al-amwat ana irin da sallah za a miki ai wanda yake zuwa hada wannan alkhairan masu yawa ko masu yawan zuwa makannan Madina ko suna tattara su saboda sallar gawa sai ka gaji da idan ana gajiya in ka je maka sai dai ba ka zuwa harami kawai ana irin da sallah ne wannan jazaman ne ba a ce as-salatu ala al-amwat amwat mamata za a yi wa sallah haka za a miki ji za a suna samun falala da yawa daga mutum ya tashi da azumi ranar ga shi yau gawa sallah ya taimaki wani ya je wani wata ila alhazan biyar mara ya duba shi wannan ba abin da aka ya sayi na abokan sai ga duk ka tattara su a madina ga ka a garin annabi kuma shi ma sai na abokanin da aka ya bar ai a garin annabi da ya lokacin ku to kai ma ka haɗa shi sa ina yawan gaya muku ku daina bulemin masu zuwa maka bin shekara dalili ɗaya biyu ko uku ne zai sa ka yi bulemin ɗin wanda yake zuwa maka bin shekara ko dai rashin sani ko tsabar talauci ina gaya ba wallahi ko dai talauci ko hasada dole ɗayan biyu ne amma in mutum ya sanya yanayin yake ai ba na gamsuwa da wanda zai zo ta faɗa ya ce wai mutane ba ta taimakon mutane suna tafiya ma wa ya gaya ma in za a yi taimakon sai an gaya ma kawai ka kwaɗaitar da su cewa a riƙa taimakawa mutane amma zuwa maka kai ma ka samu kai ma da kake a saman mun bari ka samu dawa ba za ka daina zuwa maka ai ina yawan gaya muku in Allah ya bani iko duk shekara sai na je maka ba shekara ba shekara sau biyu Allah sai na yi karari to wannan shi ne abin da wuri ne da in ka je saboda abubuwan da za ka yi ta roƙon ubangiji in ka je ibada ko duk za ka yi ta ganin kanka dawo to me zai sa ka ki koma dan kasuwa ka ga ya je guri ya kuma koma ba riba ya ga yana samu ba to to akwai alkhairai masu yawa masu yawan gaske kawai fatan mu ne wanda bai taɓa zuwa ba Allah ya kai shi eh masu zuwa kuma Allah ya sa shi ta zuwa me na ka kai a ciki to ba ka da wani iskali amma ba ai garin daɗi na nesa wallahi maka da walina ai an kure to sai ce um to kaga sai ya gaya mana cewa to ko dai ku yoga ku sallah yanzu ko ku bari sai rana ta daga wa sanadu sayyun ala shar'i shaykhaini ثم روى مالك عن ابن عمر قال يصلى على الجنازة بعد العصر قال وقاوى صلى daga imam malik yace za a yi wa gawa sallah bayan la'asar wa ba da su haka wannan bayan sallah asuba ila ila sallita bi waqtihi ba kulli imam malik bai da iskari in dai a lokacin sallar la'asar din ne aka kawo gawar ko da an yi sallar a gidar ba komai shi ne kamar yadda ake yi maka da wadini yanzu ana idarwa a cikin salatu da amwat kaga ba bari aka aka kyale gawar ba har sai da lokaci ya kai lokacin da ba za a yi sallah ba kawai za a yi saboda wakila ko kun idar yanzu a wani masallacin kuwa wata idar wato shi ne lokacin sallar la'asar din da yana nan saboda haka ba laifi bane ya ce bayan sallar la'asar za a yi wa gawa za a sallaci wani ba laifi bane kawai abin da ake so ka kalla lokuta uku lokacin da rana take fitowa lokacin da take tsakiyar sama da lokacin da sauro faduwa lokacin da sauro faduwa kaga a bayan la'asar yake ai ko a bayan la'asar yake yana kokarin faduwar nan to ba zuwa yau gawa sallah iza ga ji a sai a ji a jingir da ji an yi magariba ko kuma ko da ba sai an yi magariba ba a yi hakuri za ma iya ɗaukar gawa a tafi da ita bakin makabarta an sauri kuke a ajiya za a yi tarkwai tarkwai ana kallon rana da ta bada jiya ke jama'a a sauri za ka yi zauwa kai zalla sai a ƙara sa a jiya rage da da a zalla in kuma kuna da wadataccen hanya da ba za a cuci ba a bari a sallar magariba sannan a kai ta yayi wannan lokuta guda uku suna da yawa to sai yake ne sai ma ne yake wa sanadi sayyuwar aidan ya inganta wa rawar bayan ki sanadin dai an gina durajin akbarani ziyadu anna aliyan akbarahu sai na ali ya zanta da shi ya ba shi labari cewa anna jinazatan wubi'at fi maqbarati ahli al-basra kun sa akwai basra wadda take a iraki sannan akwai busra wa fi busra rahahu bayyana rahibu ko yawa musara daban basara daban saboda haka an ajiye ta a makabartar mutanen basara mutanen basara ta iraki ila farata kyan lokacin da rana ta yi fatsi fatsi ya lelo an kawo gawar falam yusalli alaiha sai da ali yi mata sallah a ta garaba ta shauki sai da rana ta faɗi magana ta fita sai da rana ta faɗi sannan aka yi na aliyu mata sallah famar abubuwar zata almuna'am wato almunadi yunadi bi salati sai umarci abubuwar zata al'ansa'am aslami sai umarci mai kera san kira da ya yi kera cewa a fito sallah sun ma kama sannan aka tsaye da sallah aka yi فتقدم أبو برزة أبو برزة يوتي غبا فصلى بهم المغرب يوم متاني صلى المغرب وفي الناس أنس بن مالك أكيد متاني أكوي أنس بن مالك إن كل ورد كيو ينزو مغرب أكا فاري كو غاوا أكا فاري يصلى غاوا أكا فاري يصلى kun gane da aka yi mata sallah da za ka shiga magariba bayan an shigar kuma aka dauke ta aka kai ta sai ce wa abubuwan zata min al-ansar min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam to a ba ma haka ya nuna ba gashi nan cewa abubuwan da ta yana cikin aka ba na ba alaihi salatu wasalam sun masallo alal janaza sai da aka yi sallar magariba sannan aka yi gawa tsaye shi ne wanda kuma wata gaban ma da na faɗa an an yi wa ne bi bane sai dai wasu za su ga kama zo da sabon abu kamata da an kai mai wata gawa sallah a ɗauke ta a yi tsina a tabi makabarta hakan kuma ya bi قال الخطابي Imam al-Qadari ya faɗa cikin Ma'alim sunan Imam al-Qasu yace abinda ta toshe akai. Waqta lafa nasu fi jawabi salati ala al-jinaza. Malamai sun yi sabani sun kare juna ilimi akan yin sallah kan gawa wadda kuni fi hadhihi sa'ati salat. Da binne ta a wannan lokutan guda uku. Fa zahaba aktsaru ahli al-ilmi ila karahati salati alaiha fi hadhihi al-awqat. Mafiya yawan ma'abota ilimi duk da kuni akan cewa makaruhi ne. za ba tambayar da ya zo muku inda za a zo lokacin da rana take tsakiyar sama a gawa sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi amma ba ku kyauta ba inda za a zo rana za ta faɗi ku gawa sallah ta yi ko ba ta yi ba ta yi amma ba ku kyauta ba domin kun saba wa umarnin annabi amin annabi alaihi salatu wassalam annabi ne da hari an yi sako to shine magana sai ce wa huwa qawlu ala والنخعي والأوزاعي والثوري وإن من يما لما مغنغنين سنة وأصحاب الرأي في داود الزهري وأحمد وإسحاق وشافعي يرى الصلاة والدبر أي ساعة من ليل أو نهار إمام الشافعي يرى ganin kaga ina gurin zallagawa addu'a ce kowanne lokaci kai ita addu'a ana hana kai ne wani lokaci kowanne lokaci kai kawai wa qaulul jama'ati aula amma ba magana jumhur da ta gaskiya kuma me li muwafaqati al haditha don magana ta dace da hadisi annabi ya hada na haka yake kun ga yadda malamai suke ko yadda ake ruwan ilimi cewa an tawo ba da molan ka suke ba sai a faɗi da dalili cewa kaza ya fi saboda dalili kaza ba kai ba za mu zage ka wajen da fahimta kake amma fa zancen da yafi shine kaza haka saboda haka maganar kwa iya cewa imamu jafi yana da ra'ayin an yi sallar shi sa idan ka zo a matsayin ka na gogaggen malami ko mai shari'a idan aka zo aka ce ai wasu aka ka ƙara sun yi kaza akan sun yi sallah a sun sallah su gawa wata kila abin har ya kai da rigima eh to bai da rigima ba abin rigima a ciki domin ya san imamu jafi yana da ra'ayin cewa kowane lokaci za a yi gawa sallah shi kenan abin da ya ba a yi kaza ba tun da ba a yi ba to kai a rigima da abin shekarun baya a rika rigima a kan kasa kawai yau ta za a fara zuba dan ba ba a makabarta wai zai ce wanda aka fara fito ne ko a ce ta gaba ita za a fara zubowa wata rigima da ba ma an zara lawa biha in sultan ba dalili ko na bisun ko wannan ma ya tuna mun kaga sha'aba ne ba da a yau din nan inda karatun karshen wata ne kashe mun biya wadda ga zamu yi a ƙarshen wata mu biya littafin Muhammad Sarda insha Allah ta'ala risalatul mai zan za ku loji karatun mu na ƙarshen wata tun da ne na ƙarshe daga ji sai azumi to sai mu ga za mu biya shi insha Allah za mu yi kokari mu buga ta kan da insha Allah to wannan shine to kaga sai yake cewa a wayannan lokutan guda uku saboda haka wayannan malaman imamu jabi yana ganin ko shi za a yi wa kaulin jama'ati a wulada kulli wa li muwafaqati al haditha kulli sai nace imamu albani yace ni kuma sai nace wa min ta'allumi anna da'wa an-nawawi to daga ci ta alam kai za ka san cewa da'awar da imamu nawawi yayi na jawaza hadi salati bil ijma na cewa ya halatta a yi wannan zallar da ijma'i fadin kalmar bil ijma ka dawo da layi sai yake wahamun minu kuskure yayi imamu nawawi yana faɗi yawan faɗan wannan kalmar amma ba ta fi yin shi ne malamin ka ce a ma'uzi wataƙila yana nufin ijma'in malaman shafi'iyya kuma ka ga da zai fito da abin ko a fili yawwa sai ka fito da shi fili domin ka ce ijma'i ba kana nufin malaman duniya suna da kan wannan kuma kuskure ne sai ja domin da kanmu mun gane yanzu imamul makai imamul auza'i wa imamul sufyan sauri duk ba ce zai da wannan ba zai a ce abu ijma'i bai zama ijma'i ba saboda haka ijma'i ne na yan shafi'iyya domin an ce ba a wajen imamu shafi'i ka ji ɗalibin imamu shafi'i akan wanda yake wanda shi ma a cikin mazhabar ana iya samun wani lokacin ke bai ta ba ana samu ai ba za mu malikiya daga ta ibnu abdul bar sai an tafi an yi nan zai tsaya nan gurin gaskiya ba dalili kaza ya fi dalili sai ibnu abdul bar duk suna dora hannu a cikin sai karanta ka gani kuma yan yan maliki su ne imad ba umdodi a malikiya kana maganar wayannan malaman a malikiya ai su da umdodi kila na malikiya kira ku rahimahullah Allah ya masa rahama ba da yake addabun wa tawabi'u kun ga mun gaba da sallah sai muka koya a sallah yanzu mun koyi sai kawai din shine yadda za a dauko gawa idan mutum ya mutu domin sallah muke magana yadda za a ɗauko gawar da yadda za a tashi a cikin makara da yadda aka ɗauko makara za a je ta a gaban liman da inda liman zai tsaya in namiji ne a ina zai tsaya wurin kansa idan mace zai tsaya a tsakiya kaga wannan yana nuna ba da ka zo kana da karatun fikihu ba sai ka tambaya waye ya mutu ban lada kake zuwa hanya ka zo wucewa da ka ga liman ya tsaya in a gaba kake za ka gane wannan mace ce ko namiji ba bukatar tambayi wani malam waye mu ba bukata domin limamin yana da ilimin da ya san inda zai tsaya in mace ce tsakiya in namiji ne wajen kai ya sallame ka ta gan ka zuwa addu'a ka zamirin namiji za ka bayar addu'a ka zamirin mace za ka bayar ka sani kun ga wannan sannan mun koyi abu na uku cewa kabbara nawa za a yi wa mamaci za a yi kabbara daga hudu zuwa tara ko dai a hudu ko biyar ko shida ko bakwai ko takwas ko tara daga tara ba ta yi daga hudu ba da mun yi wannan ko yawwa sannan mun koyi cewa a kawar barin kabbara ta farko za a karanta fatiha da sura ko fatiha kawai kamar da ya tabbata hadisi ibn abbas fatiha da sura shine ibn abbas ya kawo domin ya abin yace layi idan li ta'lamu annaha sunnah don ku san cewa sunna ne shi sa na bayyana mu sannan na biyu ayi wa annabi salati ya ba mu samfur kama guda hudu a littafin salati ibrahimiyya ko in ce ya ka salati ibrahimiyya shi ba hudu ba sannan na ukun kabbara ta uku sannan sai ayi ya ba mu samfur addu'o'i kala hudu Allahumma ghfir li hayyina wa mayyitina wa hadirina ila irin ya kawo guda hudu a tabiya ta hudu kuma sai ya ce zaka ce Allahumma atina fid dunya ko kai da addu'a da kake so wannan shi muka yi tarkifi abin da muka yi kenan an fahimta da kyau ko bayan mutum ya yi wannan to kuma da an gawa in yana ya ga dama yana son a yi ƙarin zai iya ƙarawa ya danganta da waye ya mutu daga nan kuma zai a ɗaugawa a kai ka wannan muka yi a wannan karatun da ya wuce na'am Eh, a kama kabbara ta hudu an ga dama ana zuwa kabbara ta hudu kawai a ce assalamu alaikum ka je yi kabbara shi kenan gaskiya ne an gane ko to kun ga yanzu karatun mu na wancan babu ya fice yanzu gaba ɗaya a nan mu dora to addafnu wa tawabi'u sai bunnewa mun gaba da sallah bunnewa da abin da yake da alaka da bunnewa kuma yanzu shi za a kaga anan yana buƙatar kowa ya fahimta kar ku ɗauka za a yi mutuwa a gidanku ga gaggawa manya-manya a rasa wanda zai je a kan kabari wai saboda ba ta masu a kan kabarin ba ta ku ba za ku iya hakawa ba sannan ba za ku iya zuwa an ba kowa ma ku kai ku rufe ba za su iya ba wannan kuskure ne gaskiya ba laifi bane a samar da wasu wanda za su rika yin hakan shi kaza shi kaza amma ya rage kowa ya tiya kamar sallah ce waye zai ma ba wanda zai maka kai za ka yi wa kanka to ka koya shi kenan kawai ko dan wato ɓacin rana ma da yake matsala ta tamanin da bakwai wa yajibu dafnul mayyiti walau kana kafiran a wata matsala mai kyau yace wajibi ne abin ne mamaci ko kafiri ne haƙƙi dan adam in ya mutu dan da abin da mutane wani to sai an binne shi wajibi ne sai yace wa fi zalika hadisan akan wannan muna da hadisai guda biyu wala ba dan nashi aba ba ko to ne yau mu biya risalatul mai saboda wannan babu yana da kan fadi amma ba komai haka za mu biya eh to sai yake um al-awwal na farko an jama'atin min min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam an karbo daga wasu taron jama'a daga sahabban annabi minhum abu talha al-ansari cikin wannan sai ruwayar akwai abu talha al-ansari wa siyaqu lahu shi ya koro hadisin ma bari ku ji hadisin anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amara yawma badr annabi alaihi salatu wasallam yayi umarni a ranar da aka yi badar bi arba'atin wa 20 rajulan wasu mutum guda 24 min sanadidi quraish daga manya-manyan jagororin qurayshawa masu faɗa aji fajin rubi arjulihim aka rika janyo su akan kabago akan kabar da aka rika janyo juru bayan sun mutu haka aka rika ji kun ga yadda ake jan gawa ai ko yawa a kamo hannayen nan a ja ba ku ganin sojoji sun karkashe yan ta'adda wannan jan to irin wannan jan a kamo mutum ana ja shine fa fajin rubi arjulihim fa qulibu fi duwan aka jefa su cikin wata rijiya domin rijiya tana da sunaye kamar yadda zaki yake da suna da yawa ta maji rijiya tana da min aduwa ibadin daga cikin rijiyoyin madina a badar kai gurin badar dama mun biya a nabiyu rama cewa ai rijiya ce a gurin sunan ta badar wasu kuma ka ce wani ne mai suna badar din duk mun tattauna wannan khabithun mukabbati wata ta lalace bola ake zubarwa mukabbatin tauhidi ne kawai kabibin lalatacciyar rijiya irin tsohuwar da za ku ga har an koma zuba bola so ake tafi koma shi ne kabibin mukabbatin lalatacciyar rijiya ba zo ma'ala ba abin aka rika jefa ɗaya kan ɗaya tashin su kan zai illa ma kana min umayya bin khalaf banda abin da ya faru da umayya umayya dan khalaf waye zai iya tunanin waye wannan umar ya dan kalasta shi ne wa yawwa shi ne wanda aka jaye tsinke sannan kuma shi ne wanda za ku iya tunawa cewa sumayya da bilal da yasir a ƙarƙashinsa suke su ne ko ya kashe sumayya ta hanyar ɗaukan maiki ya daka a farcinta sannan ya samu yasir shi kuma ya za ka ɗaure shi a jikin dawakai suka tsinka shi sannan kuma shi amma aka rika azabtar da shi cewa sai ya gaya annabi bakar magana wata tun da saurayi ne da wahala sai wahala sai faɗa ke ka ce da ka faɗa tun tun da baka sha wannan wuyan ba je ka mun tallabe ka an yanta ka tafi ya tawo gudan annabi yana kuka kafin ya zo aya ta sauka a suratul nahl من كفر من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن ولكن ترجعي أكان ستزوكا cewa duk wanda ya kafin ta bayan ila yana da imani wanda fascishin ne da takurawa ta sa ya faɗi kalmar kafirci to kafircin bai ba illa man uku ne haji ne duk da tunayi wa kalbuhu Allah yake yuce sa da cike da imani da da amar ya zai yanzu yana kuka annabi yace me ya faru zai fada ya ce kafin ka zo Allah ya gaya mu ya ce san da kake faɗar kalmar ya kaji ya ce wallahi tun da kasar kafa ta har saman kai na cike nake da imani ya ce haka kuma takura ba kuma faɗa amma da jini ya sirke to saboda haka wannan umayya din shi ya mutu wannan ta'addanci wulaƙanci da ita umayya cewa ake kullum sai ta faɗi magana faɗa za a kawo ta gaban ta yana zaune a kan kujera sai kin ga annabi magana sai ta ce a ake ake ranar da ta je je to ya ije ta sai ta tofa mar yawo a fuska ka san ko balarabe da yawo wannan abun naji na gefen sa da ya turo sai tsaka a farin ta shi ne ta faɗi ita ce a wani shahida da islam ita ta fara shahada a musulunci wane mutum to saboda haka wannan su ne fa ulaika ashabun nabi wa hizbu falawlahu ma kana fil ardi muslimun walawlahu qadis tamid li ahliha walakin rawatiha wa autadiha qumu saba annabi kenan to kaga abin da yake kenan to sai yake shi ma yake bin kala fa innahu intafaka ya kumbura da bidirin cikin filtar da ya tsawo da shi fa bala'aha sau za mu kumbura biri suka ya cika wannan filgar fa za bu yi hariku sai suka rika jansa suna motsa shi ba ka zai da zai rika zagonyewa tun da kaga ya cika a ciki ya kumbura in ana janye shi zai rika zagonyewa ba ta zai da shi ne zagonyewa ba a tsauru zai rika tattara shi guri zai rika tabbatar da shi kawai tunda ana ta jan zawarin zai shi mutane wa alqaw alayhi ma gayyabahu min at-turab suka rika zuba mar abin da zai rubi shi na kasa kawai wani hijara da dutse a gurin da yake na aka tattara domin aka tashi dan da to gaskiya zai zagonye gaba daya wa kana sallallahu alaihi wasallam idza zahara ala qaumi aqama bil arafa annabi tabi'ata mun biya tabirin zalan lahadi wannan idan annabi alaihi wasallam yayin rinjaye akan mutane zai kai mu da hari fata a sababul munzari ko saboda haka abin da annabi alaihi salatu wasalam yake shine wato da ya zo a kama bil arasa zai samu filin farfada da fili zai tsaya nan ga garin kawai zai tsaya katar fili yana kallon garin al arasa shine farfada da fili talata da yalin tsawon kwana uku falan ma kana bi badirin al yawm salih yayin da dare kwana na uku yayi a ranar badar ana tsaye kawai ana jira a mara jira ila ke zai ji a ɗauko mar abun hawansa fa shudda rahala aka shirya mata kayan abun hawan filke wato duk da sirri da waje aka tsora da linzami aka sa mata tun ma mata annabi ya tafi wata ba a wuwa sabu zabai suka biyo da baya kawai cewa ji sai ga inda abin da za a yi ba yace ku ɗauko min abun hawa na ku tinta ana yin wannan kawai sai ya tafi bai ce musu kala ba sai sabai suka biyo shi a baya wa kaji suka ce ma da rayan ta liko illa li ba bi hadisi ai ba yadda za annabi yayi wannan tafiyar in ba wata bukata wace hatta kama ala shafati raki kawai bayan barin da kwana uku ba ke yana zuwa sai zai ala shafati raki a gefen shafa shafa wa kuntum ala shafa hufratin min nari gamba kenan sai zai ala shafati raki a bakin a rakiyu kun ga wani sunan rijiya shi ne suke zuwa ba a rakiyu shi ne rijiya ne wanda aka yi tsaro aka yi mata tsarin gini ita ce a rakiyu faja ala zinari bi asma'ihim sai ya rika kiransu da sunayen wa asma'i aba'ihim da sunayen iyayen su wannan kafaran da aka rika jefa a rijiya wa qad jayyahu duk sun zama mushi yana cewa ya aba jahalin ibn ibn hisham wa ya utba bin rabi'a wa ya shayba bin rabi'a wa ya walid bin utba ya kai wa da dan wani ayaturukum annakum ada'tum Allah wa rasula yanzu ba zai yi muku farin ciki ba a ce ina ma da a ce Allah da wannan sa kuka bi ba za ku bi jin daɗi ba inda Allah da wannan sa kuka bi fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan mu mun samu abin da ubangiji bai mana alkawari a cikin qur'ani da fara suratul a'raf fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum hatta qalu na'am cewa mun samu abin da ubangiji bai mana alkawari cewa gaskiya ne fa hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan ku yanzu kun samu alkawarin da ubangiji ya yi cewa duk wanda bai bi Allah ba ya mutu yana kafiri wuta zai shiga an cika muku wannan alkawarin da suke cewa wato yaushe ne mata hada alwa'du in kuntum sadiqin ko kun samu kana sai yake ba sami Umar kaulan nabi sallallahu alaihi wasallam sai na umar yana gefe sai ji abin da annabi yake faɗa faɗa da ne ya rasulullah ya ba aikin Allah ma tu kullima min ajsadillah arwah laha me yasa kake magana da jikunan da ba su da rai yasa kake magana da su bayan duk mushe ne sun zama mushe wa hal yasma'una suna ji ne yaqulu Allah azza wa jalla baka ji Allah yana cewa innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u thumma du'a idza wallaw mudbiri kai ba za ka ji yadda mamaci ba فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء النبي يقول والذي نفس محمد بيدي لا رمسي ده وند رم محمد كي هننسا ما أنتم بأسمع لما أقول منهم والله بكفي في سر أولنا نجي جاء مجي أنجبا والله إنهم الآن لا يعلمون أن الذي وأتوانا الذي كنت أقول لهم لهو الحق لا رمسي لله sun san abin da nake gaya muku yanzu nan gaskiya ne وفي رواية إنهم الآن لا يسمعون أو رواية رواية ينزلنا سنادي غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئا sai dai ba su da ikon kawai su biyo min da amsa ba za su iya ce min komai ba kala katada imamu katada yace ahyahum Allah lahu Allah ya raya masa su ne a wannan lokacin ya da musu da randan a kuntata musu ai kaga Hassan bin Thabit bai tukan nan da ya kawo goma sha daya a cikin sirrin Ibn Hisham ya kawo ta karkashin yakin Badar can gaba gaba ta karshe karshe yana cewa yunadihim rasulullahi lamma kazafnahum kabaki ba fil qalibi hada al qalib ba sunan rijiya ne alam tajidu kalami kana haqqan wa amrullahi ya'khudhu bil qulubi fama nadaqu walau nadaqu lakanu sa'ata wa kunta da amrin musibin haka yake a sami yake yunadi rasulullahi lamma annabi yana kwalla musu kira lamma azafna hu bi yake lokacin da muka jefa su in ji haka kaba ki ba fil kalibi gaba ɗayan su su jirin da hudu cikin rijiya fama na ɗauku yake ba wanda ya magana walau na ɗauku da sun yi magana da ƙalu sadaka ai da sun ce gaskiya kake bada alam tajidu kalami gara haqqan zancen da nake gaya muku ba gaskiya ba ne wa amru llahi yaqudu bil qulubi al'amarin ubangiji yana kama zuciya ne sai yake ba ma na dauku shine ba su rubi magana ba walau na dauku la qalu sadaqta da kin yi magana ba ta yace gaskiya kake faɗa sannan kuma hukunta da amrin ko ra'ayin mutum kai ma abokin al'amari ne ko wani ra'ayi wanda yake daidai da abin da ka faɗa daidai ne ga sun yi magana haka za su to shi ne hatta asma'ahum qawlahu haka da Allah ya biyar da su maganar sa ne tawbikan wa tasdiran dan abuna da musu kuma a kaskantar da al'amarin wa nikmatan sannan kuma a azabtar da su wa hasaratan da ya zama musu nadama ba hasara wa nadaman da kuma nadama kuma sun yi nadama ta banza kultu sai nake inji albani wa rawahu jama'atun min sahaba wannan ruwaya dandanan sahabbai sun rawaito ta wa hadhihi ruwayatu ba abin wannan fa wannan ruwayar wasu ne daga ciki kawai wahum sune al-awwal na farko Abu Dalal al-Ansari yarwi kaza da kala ذكر لنا انس بن مالك عن ابي طلحه من بير روايه kuma أخرجه البخاري واللفظ له ومسلم وأحمد وزيادة الخامسة له قال النبي ما كان زيادة كما من جمعها إن cikin wannan kautai ne din bracket shi yake kyau ziyada ƙarin ruwaya kenan shi ga ɗalibin ilimi yana da riya kaga dama kana karanta albani da ka zo ziyada farko sai ka ce lambawa domin ya koma zai ka ce ba ziyada ta ɗaya ziyada ta biyu wani ne ziyada ta already ka san su da yanzu kana da wannan aikin ka tashi wala da sai ka rika bin wannan bracket din kana cewa da kawo bracket na farko a karatu to sai ka ce ziyara ta daya ziyara ta biyu to shi kawai da bada zai rika ma cewa ziyara ta kaza to kaga ta biyar yace ma ka sace ina ziyaratul khamisa sai ce waliya ala sharti muslim ita wannan ziyara ta biyar an rawaito ta da sharti imam muslim wa kana da wannan tayi aida lakin lahu lam yadkur fi sanadi aba dalha amma a sanadin da babu abu dalha فهو رواية لمسلم رواية كمسلم وأحمد وإنه الزيادة الأولى والتابعة أو زي إمام أحمد يلا لكاري فرقه لتبقى إجازة مسند أحمد وإسنادهما صحيح على شرط مسلم دبين كما تأين لتبقى دستين إن كنت عكين شرط مسلم وعندهم أعني الثلاثة أقول متعكم كما دكا وزيادة الرابعة والخامسة ƙari na hudu da na biyar illa annahu qalu umayyah bin khalaf sai dai kuma a tasu ruwaya su a wannan gurin sun ce umayyah bin khalaf badala walid bin utba ne hukun walid dan utba wa huwa kada'u wannan kuma kuskure ne min ba ga ruwa a cikin wasu ruwayoyin li anna umayyah lam yakun fil din domin umayyah dan khalaf ai baya rijiya ko yana ciki a karatun yanzu wani ya zo yana karatu ya ce ma an je ba walid bin utba shaiba an jefa abuja a cikin rijiya an sa umar yadda bi da karar kana ji in ka san tarihi za ka san cewa ya samu galafi kuskure ne don ba umar yadda bi da karar kamar yadda yanzu ka faɗa cewa ka ga ana cewa ka ce a'a wannan dole ka riƙe cewa shi ka karkacewa ne wannan riƙe shi ake ko ka riƙe duka waɗanda aka kawo ɗan badar wanda an kawo da asira duk sunayen kana so sunayen sirf ba ma so mai da ɗoyi ne da yi kawai ba ta ba mutane a cikin sabo sunan ba amma da an kawo masu alamun fira sun kawo so da haka amma umar yake bin kalab dole ka rike domin shi wani wato wata matsala ce ta musamman a kansa ragargajewa ne ba a so kamar da wannan gaskiya yawwa to sai ce ka gani ba a cikin riga kamata dillo alaihi ziyaratul taliya kamar da ƙari na biyu yake nuna haka wai ya fi hadisi Aisha kamar ya ci bi sanadin hasan yana ci hadisin da Aisha kamar da zai zo a ya zo kai da sanadi ingantacce wa inda ma aidan a ziyaratu sadida wal ashira wal yaman al hadiya ashara to الثاني نبي عمر بن الخطاب فيما يرويته رواه عنه انس بن ايضا بناوي وفيه زيارة الثانية أخرجه مسلم والنسائي وأحمد الثالث عبد الله بن عمر وانا بدو وند ترويتو حديثا اكي جوابا عبد الله بن عمر وله رواية الثانية وفيه زيارة التاسعة أكرده البخاري وأحمد شيما وقد ذكر ذلك لعائشة أو ذكر ذلك لعائشة فقالت أم أم أم تاونا لا عائشة ونن حديثا وانت لما قلت لا أبو لها هنا عبد الله بن عمر كان عزيز يدتي وهلا wahala ai wahima wahala sai kai mara karka zo ga gida da wahala kun fahimta da kyau shi ne wahala na'am yake wahala wato ya yi kuskure wahima kenan yani ibn umar tana cewa ibn umar kuskure to ina ya kuskura inna ma qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahum al'ana annabi cewa ya su ‘yan badar yanzu aka ce, wa isnadu a hasan kuma isnadin mai kyau ne, kun ji yanzu aka ce, wa fiya ziyaratu saniya aidan kama ta kaddar. Akwai ƙari na uku har yau kamar yadda ya gabata a cikin ruwaya. Wa alam annal ulama a sawwabu ruwaya ta Ibn Umar, to ku sani ku ji. Malamai fa sun ce ruwaya Abdullahi dan Umar daidai ce. Rabiyallahu anhu ma أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهم الآن لا يسمعون annabi cewa yanzu suna ji ya ce ruwaya ce ne ce wa raddu qawla hadhihi wahala suke raddin magana na Aisha na cewa wahala wai kuskure sun yi raddin wannan magana li'annahu musbitun wa hiya nafiya domin Abdullahi dan Umar tabbatarwa yake ita kuma korewa take al-musbitu muqaddamun alal nabi aka zo aka ce ina wani sai wa kai kace baya nan wani kuma yake yana nan to kai da kace baya nan ba ilimi ka ba mu wanda yake yana nan shine ba kawo ilimi wani yake babu wani yake akwai wanda yake akwai shi yazo da ilimi wanda yake babu yazo da ilimi ba to idan an suka tikaro gaba wanda ya kawo ilimi yake karba a gabatar akan wanda bai kawo ilimi ba domin dama wanda yake babu ilimi ba abin da za mu kare da shi sai ko da kace akwai babu mutum kun gane ai ko shine al-musbitu muqaddamun ala nabi wannan ka'ida ce wanda ya tabbatar shi yake tabbatarwa akan wanda ya zo ana neman ka da yake babu wani yake akwai to wanda yake akwai shi za mu saurara mun je zo da ilimi kai da kace babu ba abin da ka zo mana da shi ɗalibin mu wanda yake akwai din kokariya ne je kokariyar mu dukariya ai ka ga mun san ya je ka kariya kuma an zabi kariya yanzu domin akwai din ta zo amma kariya ce yawwa an bayyana da jago yawwa to shine ma ne yake ne لأنه لم يتفرد بذلك domin ba ibn umar ne kawai ya kawo wannan da yana na isa ce maka kalubale bal ta ba hu abu umar wa abu talha abu umar mahaifinsa umar ya kawo hadisin shi ma sannan abu talha ta lazari kamar ta kaddama wa gairu ma da wajen su ma kamar fil fati ka koma fatawul bari faraji'u kai muraja in shi ta tafsir in kana so ka rarrabe wal haqu anna ma rawahu jama'a sawabun abin da ya guje ya gina abin da dandazon jama'a suka rawaito shi ne dinki wa ma rawatu aisha kadalik haka abin da na aisha ta rawaito shi ma daidai ne bara a gwama muku kun je da malamai ke ko ba inda ba kake ba cewa da na aisha din da abin da zai abla da umar ya rawaito shi daidai ne sai ce wa kullun sikatin dukkan su kuma sikoki ne wala tanaqudu bainar ruwayatain babu tanaqudi tsakanin ruwayoyin guda biyu wato zammu ilahu ma ila al-ukhra kama fa Allah bi da yake hadisi yace ka hada ɗaya da ɗaya kamar yadda muka yi koro wajen koro hadisin ba za ku ji iskalin baji ne ita da Aisha a tata ruwayar cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce mamata suna ji kawai haka ta kawo amma da Abdullahi da Umar da sauran sabai zuwa aka yi yanzu duk ruwaya su sun haɗa akan cewa suna ji amma gurin yanzu da aka yi sabani da dana ya to wata jiwa sauran sahabbai sun ji shi ne na kawai in ka haɗa tsurukul hadis din sai ga ya fitar ma da ruwaya cewa yanzu aka ci shi kenan dana ya ja ruwaya ta daidai ce sai Abdullahi da Umar da sauran sahabbai daidai ce amma ka haɗa da ɗan jamhuri ne ke ƙarya ne ya rana ya ta ce ka za ɗaya daga cikin dalilin da ya sa ta ƙayyata azaba kabari ka je ka saurari karatun ta morawa na in za ka iya ji na na na na azaba kabari wajen kasa arba'in da wani ka je ta ake ƙayyata waɗannan hadisan karara cewa kaza ba wani azaba in ka mutu ka mutu kenan ba abin da za yi ba saboda haka zaman ka za ka yi zirar da aka ƙara guza ma rai ranar za a fara sabon lali wannan shi ne karatun wani karatu da suka yi a sabuwar gandu wannan wai kwanciyar azaba kabari gaba ɗaya rushe azaba kabari ya kai bayan jaba irin wayan na abubuwan ba ake hadisi ibn umar abu dala da yana umar da ya ake kun ga ya ci karo ko to ƙarya ne shi kenan ko da kuma an ce bukari ya rawaito gajiya ya za ku mana da hancin wayannan hadisan guda biyu wai ku hada mana hancin to gajiya an hada ba hancin duk malamai sun gama hadawa kawai karanta da kai Allah ya tsawai kulki sai nace rawu jama'atin min sahaba nan ne kuwa kamar nayi na da baya ko yawa ga gurin can ne yawa to shine ma da yace bal ta ba abu mun biya da wa gairu ma fil fatih أين المكان وتذم من جاء ثم أخرجه أحمد وابن هشام في السيرة بسند حسن وفيه زيادة الثالثة kunji akwai ƙari na uku lokacin da ya yi tun da to za mu tsaya a nan to da yin ji daidai inda karatun malam jafar na ƙirji a wannan matsalar ya tsaya ya gama biya littafin aka zo ana maimaitawa to wannan gabar da muke biyawa ta tamanin da bakwai a kan da ya tsaya daga nan sai da tabashi ya ci gaba shi tamanin da takwas da tabashi ya tsora yadda nan gurin inda za mu tsaya inda na zuwa sai mun je kan gabar a nan shi ne karatun malam jafar na ƙarshe a akawun da na yi a gadon gaya magallaci usman bin affan a wannan matsalar duk da kamar yadda na gaya muku maimaiti ne bayan an ɗauke littafin ake maimaitawa to karatun ana da yi iliyan tiriya a darasi na talatin da talatin da ɗaya shi ne darasin da ake yi darasi na talatin da ɗaya Allah ya ji kansa da gafara muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da tsohon sa mana fita Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon banta ka nuna ka ga nan daidai wala yi fannin musulmin ba a kafir shine karshen karatun ka eh warai ko yanzu mun tsaya daidai na asani ko na biyu akwai daurin aure da yawa akwai kamar da muka faɗa jiya a karatun mu na na lulu wal marja daurin auren uwa da yawa da za a yi akwai injiniya isa sirati isa ɗaya daga cikin kan ICT media din mu ni daura aure ranar asabar a mai kalwa masallacin uhud tsohon masallacin da bashir ana yi bawa bakin titi ta daura auren karfe sha ɗaya sannan akwai daura auren Dariya Abdurrahman shi ma za a daura auren sa ranar Lahadi shi kuma da misalin ko da na asabar din su biyu gwani Mus'ab Baba Yusuf za a daura shi ma asabar amma a duki karfe biyu da ya gidan da Abubakar Muhammad Sani Birnin Kudu to wannan su ne na asabar Lahadi kuma shi ma akwai mutum biyu akwai na Zariya da za a daura karfe goma da rabi sha ɗaya shi ne sha ɗaya kuwa goma da rabi na muktar ne sha ɗaya ko yau na sa goma da rabi sannan na muktar muhammad gawa kanin shi ma ɗaya daga cikin jiya mu'amma na ICT media babawo za a ɗaura auren su ranar lahadi su kuma to muna roƙo Allah madaukakin sarki ya agaza mu muna roƙo ubangiji da sunayen ta tawawa da sifofin sa madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ya sako a gaba Allah ya shiga lamarin Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gidan su da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani Allah ka ƙara rufa mana asiri duniya da lahira abin da ba za mu iya ba Allah ka iya mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiyar mu Allah ka ba mu tsawon kwana mai amfani Allah ka sa ilimin mai amfani mu duniya da lahira muna roƙo Allah da sunayen da gawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ka yayi wa al'umma musulmi Allahumma amina fi awdanina wa aslih haymatana wa ulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم استجب دعاءنا ودعاء من انسانا بالدعاء اللهم انت عالم بحوائجنا فاقضها برحمتك يا هادي يا سلام صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين Thank you.